الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna sha hudu ga watan almuharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma sha biyu ga watan takwas shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai rashin lafiya ce kuma aka sanar da mutum cewa maganinta shine fitsarin zaki shi yana halatta mutum ya sha baya halatta saboda cin naman zaki haramun ne haka kashinsa da bawalinsa haramun ne domin najasa ne domin zaki yana daga cikin zawatul aniyab waɗanda suke asabu wanda nassi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haramcin dukkan wata dabba wadda take mai hira wadda kuma take cikin dangin asabu waɗanda suke masu farauta da kansu don haka kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum aw kama qala ubangiji ta'ala bai sanya muku waraka a cikin abin da ya haramta mu kamar yadda wani daga cikin sahabbansa wanda likita ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani game da haramcin giya sai yake cewa ni ko ya rasulullahi nakan yi magani ne ita nakan sanya ta cikin magani maza Allah ya ce masa yake cewa innaha da'un wa laysat bi dawa aw kama qala giya ba magani bace tsantsar cuta ce to dan haka duk abinda Allah ya haramta to baya halatta a dauke shi a matsayin magani an gane ko domin ba magani bane tsantsar cutarwa ne don haka dai a takaice baya halatta mutum ya sha darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu a hadisul anbiya mun tsaya ƙarshen wato babi na farko darasi na yau insha Allah za mu tashi farkon wato babi na biyu wanda a babi na farko hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ba hadisin Anas ba hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni adama ala illa kana ala ibni adama al-awwali kiflun min damiha li annahu awwalu man sanna al-qatla wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa la tuqtalu nafsun zulman babu wata rai da za a kashe ta akan zalunci illa kana alabni adama da awwali kiflun min damiha face akwai wani yanki wato na jinin ita wannan rai da aka kashe wato akan dan annabi adam na farko menene sababin abin da ya janyo masa labtar irin waɗannan laifuka shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li annahu awwalu man sanna al-qatla domin shine farkon wanda ya sunnanta kisan kai wato a ban kasa kamar yadda bayani ya gabata sune a cikin isra'iliyat ake faɗa cewa shine kabil wanda ya kashe ɗan uwansa habil ba don komai ba illa domin hasada wato da gunewa sun kusaci ubangijinsu subhanahu wata'ala wato da wata ibada sadaka ce Allah sai ya karbi ta ɗayan ɗayan kuma Allah bai karba ba wanda kasancewar alamar Allah ya karba a wannan lokaci wuta ce take saukowa daga sama sai ta lashi wanda aka karbi sadakarsa to shine a sababin haka wato ya kulle mugunta a zuciyarsa game da dan uwan nasa ya kashe shi kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul ma'ida don haka wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata yana nuna mana hadarin sunanta wato mummunar hanya a cikin jama'a idan mutum ya kirkiri wata hanya ta ta'addanci ta ƙetare iyaka ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to ya tabbata adadin waɗanda suka yi koyi da shi akan wannan mummunar hanya har zuwa kiyama yana da kaso na zunubi a kansa an gane ku zai ɗauki laifin sunnanta wannan mummunar sunna kuma ya ɗauki laifin duk wanda ya yi bi shi akan wannan sunna har zuwa kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi la yanqusu min awzarihim shay'un au kama kala manzo Allah yace duk wanda ya sunnanta sunna mummuna na kan shi zunubin wannan sunna da ya sunnanta kuma da zunubban duk waɗanda suka biyo baya suka yi koyi da shi har zuwa kiyama ba tare da wani abu ya tawaya wato daga cikin zunubbansu don haka malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa gade yadda ya kasance game da 'ya'yan adam tun da dama muna cikin baban da ke bayani game da annaba adam alaihi salam wato da zuri'arsa gashi dai wannan ta'addanci wannan mummunan aiki wato a cikin 'ya'yansa aka same shi za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الأرواح جنود مجندة قال وقال الليث وابن سعد الفهمي المصري عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne na musamman abin da ya kunsa shine kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faɗarsa al'arwahu junudun mujannada wato su rayuka na bayi junudun wato wasu rundunoni ne mujannada waɗanda suke abin taruwa ko ka ce abin haɗawa an gane ku runduna runduna ce wadda take abin haɗawa su rayukan bayi kamar yadda malaye wannan tarjama shine sai ya zo mana da hadisin aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa al'arwahu junudun mujannada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su rayuka wato rundunoni ne mujannada waɗanda suke abin haɗawa fama ta'arafa min ha talafa wato duk rayukan da suka yi sanayyar juna daga cikinsu suka gane ma juna e italafa sai kaga sun haɗe wato da so da ƙauna wa mata na karamin ha waɗanda wato suka kyamaci juna an gane ko suka yi musan juna suka nisanci juna ikhtalafa wato sai kaga sun saba kamar yadda wato malamai suke faɗa game da cewa su rayuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kasancewar tuncan fil azal duk rayukan da suka yi sanayya da juna misali ya zamanto wato shakalinsu ɗaya ne abubuwan da suke kai na alkhairi ko na sharri to shine asali duk waɗanda suka yi tarayya suka yi sanayyar juna akan wannan abin da ya shafi alkhairi to zaka ga sun haɗe kai amma duk waɗanda ya zamanto sun kyamaci juna sun yi nesa da juna to su ne suke samun saɓani shi yasa a nan malamai suka ce gwalgwadon iya ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da su rayuka abin da ya shafi alkhairi wato da sharri don haka idan har kaga rayuka sun haɗu da juna to tun can fil azal Allah ya ɗabi'anta su akan wannan ɗabi'a ta alkhairi don haka za ka samu dukkan wani mutumin ƙwarai to babu wanda yake kauna face mutumin ƙwarai an gane ko za ka samu duk wani mutumin banza shi kuma ba wanda yake so yake ba shi shahawa yake birge shi face mutumin banza don haka malamai suka ce in har ka ji a zuciyarka kana kyamar wani mutumin kwarai to in maza ka binciki zuciyarka akwai matsala ko kuma ka ji kana son wani mutumin banza to ka yi maza ka binciki zuciyarka ka magance wannan matsala saboda kamar yadda wato larabawa suke faɗa inna tuyura ala ashkaliha taqaw su tsuntsaye wato a bisa waɗanda suke abun waɗanda suke makamantansu suke sauka ba za ka taɓa ganin wato balibela an gane ko ko kuma mu ce ba za ka taɓa ganin tsuntsuwa 'yar bewar Allah ta shiga dangin angullai ko kuma dangin mujiya a'a sai ta nemi tsuntsaye waɗanda suke kama da ita to dan haka kasancewar wannan asali ne yadda Allah subhanahu wata'ala ya ɗabi'antar da rayukan bayi shine yace al'arwahu junudun mujannada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su rayuka wato rundunoni ne waɗanda suke mujannada abin tarawa abin hadawa za Allah ya ce fama arafa minha duk wato rayukan da suka yi sanayya da juna e italafa wato sai kaga sun haɗe wato da so da kauna wa mata na kara minha duk waɗanda suka kyamaci juna suka yi inkari da junansu ikhtalafa wato sai kaga sun samu saɓani wanda kamar yadda aka rawaito aisha Allah ya kara mata yadda sababin rawaito wannan hadisi akwai wata mata an gane ko wadda tana da yawan zulaya a makka take da ta yi bulaguro ta zo birnin madina sai ta sauka gun wata mata wadda take kwatancinta a birnin madina ita ma wadda ba a kai ta ba a wajen yawan zulayar jama'a to shine Aisha Allah ya kara mata yadda da labari ya cin mata cewa ai wance da ta zo birnin Madina gun wance ta sauka Aisha sai take cewa sadaka hibbi masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya domin naji yana fada yana cewa al'arwahu junudun mujannada su rayuka wato rundunoni ne waɗanda suke abin haɗawa kenan tun can yadda Allah ya halicci bayansa wasu ya ɗabi'antar da su akan alkhairi wasu ya ɗabi'antar da su akan sharri saboda hikima ta shi to wannan haɗuwa da suka yi tun fil azal an gane ku to shine abin da ya sa a wannan yanayi na rayuwar duniya za ka ga cewa in mutumin ƙwarai ne to ba wanda yake ba shi shahawa yake burge shi a rayuwarsa face mutumin kwarai kamar yadda lalatacce mutumin banza babu wani wanda yake burge shi yake ba shi shahawa face mutumin banza kwatancinsa da haka wannan malam ya zo da shi domin ba da labari cewa game da wato farkon halitta yadda allah subhanahu wa ta'ala ya halicci halittunsa wannan hadisi kamar yana nuna cewa sai da aka halicci rayuka a farko sannan daga baya aka halicci gangan jiki an gane ko ma'ana rayuka su ne farkon abinda aka halitta sannan daga baya kuma gangan jiki ya biyo baya yanar da haka anan duk wanda kaga sun haɗe sun yi gungu ɗaya a nan rayuwarmu ta duniya to tun can wato sun haɗu da juna a lokacin suna rayuka kafin a saka su kafin a halicci gangan jiki a saka su haka wanda kaga wato suna kyamar juna suna nisantar juna to tun can ma ba su haɗu ba shi yasa mutumin kwarai ba shi da abin kauna face mutumin kwarai kamar yadda mutumin banza ba wanda yake so face mutumin banza idan da haka dai a takaice mutum ya yi ƙoƙarin gyara zuciyarsa ya zamanto kullum mutanen ƙwarai su ne abin sanka abin ƙaunarka duk waɗanda suke masu saɓan Allah waɗanda suka kangare masa su zamanto su ne abin kinka abin kyamarka kenan kamar yadda dai malamai suka yi bayani in ka ji kana kyamar mutumin kwarai to ima zaka binciki zuciyarka ka magance ka riko ka yi kokarin magance wannan matsala babu qaulillahi azza wa jal ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال ابن عباس رضي الله عنهما بادي الرأي أي ما ظهر لنا قوله أقلئي أي أمسكي وقوله وفار التنور أي نبأ الماء وقال إكرم وجه الأرض وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيرة وقوله دعب أي مثل مثل حال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إلى آخر السورة وقوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى قوله من المسلمين قال حدثنا عبدان هو ابن سليمان قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي عن يونس هو ابن يزيد الأيلي عن الزهري هو ابن شهاب أنه قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذر أنذركم كما أنذر به نوح قومه قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا عبد الواحد بن زي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي صالح هو ذكوان الصمان الزيات عن أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم أي رب فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فتشهد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن أبي قال حدثنا أبو حيان أنا أبي زرعة أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفعت إليه الذراع وكانت تؤجبه فنهش منها نهشا وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر و... ويسمعهم الداعي وتدنو, مع... وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ألم ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نهن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثلا ولا يغضب بعده مثلا ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولا يغضب بعده مثلا نفسي نفسي ائت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفى تشفى وصل تؤبى قال محمد بن أبيد لا أحفظ سائرا قال حدثنا نصر بن علي بن نصر قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka walaƙa da arsalna nuhan ila ƙaunihi ubangiji ta'ala yana faɗa tabbas mu ne muka aiko annabu nuhu alaihi salam a matsayin manzo na musamman ila ƙaunihi zuwa jama'arsa abdullahi dan abbas allah ƙara musu yadda ya faɗa game da tafsirin ita wannan wato kalima wadda mutanen annabi nuhu alaihi salam suke aibanta mabiyansa waɗanda suka yi imani da shi a matsayin manzo suka karɓi saƙon da ya zo musu da shi daga gun ubangiji mai girma da ɗaukaka shi ne suke faɗa suke cewa wa ma na rakatta ba aka illallazi na hum a raziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadl bal nazunnukum kazibi suka ce da annabi nuhu alaihi salam ai mu ba ma ganin waɗanda suka bi ka suka yarda da manzancinka illal ladina hum araziluna faci sai waɗanda suke kaskantattu a cikin mu badiyar ra'ayi wanda hankalinsu a fili yake a bayyane yake ma'ana waɗanda su kawai abin da yake gabansu shine suke lura da shi ba sa tsinkayen nesa an gane ko idan aka ce badiyar ra'ayi mutumin da kawai shi abin da ya bayyana shine a gabansa amma baya iya amfani da tunaninsa ya hango wani abin da zai iya biyowa baya bugo da ƙari suka ce wa mana rala kuma alaina min fadl ba ma ganin wata daraja da wata matsayi da kuke da ita a kanmu ban na zunnukum kazibin bari dai mu mai ƙini mun yaƙini ko kuma zato muke wato ku dai makaryata ne an gane ko muna yaƙinin ku dai makaryata ne ma'ana ku da wanda kuka bi to shine anan ya fassara mana badiyar ra'ayi ai ma zahara lana iya abinda kawai ya bayyana gare mu an gane ko mutumin da ba shi da kenan dogon zurfin tunani da tsinkayen abinda zai je yazo sannan da fadar Allah subhanahu wata'ala aqli'i wannan kuma kalima daga cikin fadar Allah subhanahu wata'ala ne a cikin suratul hud ubangiji ta'ala na faɗa wa ƙila ya ardubla ima aki wa ya sama'u aqli wa gebal ma'u wa qudiya al'amru wastawat 'ala al-judi lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da duniya gaba ɗayanta wato da wata azaba shine ruwan tufan kamar yadda annabu annabu nuhu alaihi salam shine ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala lokacin da ƙura ta kai bango a gane ko ubangiji ta'ala ya turo masa saƙon cewa nan fa gaba ba wanda zai yi imani lan yu'mina min qaumika illa man qad amana ba wanda zai yi imani daga cikin mutanenka sai wanda yake ya riga yayi dan haka ubangiji ta'ala ya ce masa kar ka samu damuwa game da abin da suke aikatawa to a lokacin nan annabi nuhu alaihi salam ya daga hannuwansa ya roki ubangijinsa yace anni maglubun fantasir yace ya ubangiji na ni fa an rinjaye ni an nuna mun fin karfi fantasir ya Allah ka daukan mun fansa game da waɗanda suka karyatar da ni Allah ya karɓo addu'arsa shine yake faɗa fa fatahana abwaabas sama'i bima'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر kamar yadda ya kissanta mana a cikin suratul kamar to shine bayan an hallakar da duniya gaba daya ba wanda ya tsira illa wanda ya kasance tare da annabi nuhu a cikin jirginsa hatta da dangi na dabobi sai iya abinda annabi Nuhu ya dauka ya saka a cikin jirgin an gane ko kamar yadda Allah ya bashi umarni cewa daga cikin komai ya dauki dangi biyu namiji da mace ya saka a cikin jirgin to shine bayan an hallakar da na hallakarwa shine ubangiji ta'ala yayi wahayi ga ƙasa an gane ko ubangiji ta'ala yace wakila ya ardubula imaki aka ce da ƙasa ibla ima aiki haɗin ruwanki an gane ko ma'ana ruwan da yake kulkulowa kan ubangiji ta'ala ya ce haɗe kayi wa ya sama'u agli ita ku sama ubangiji ta'ala ya ce mata kitse da zubar da ruwa daman ruwa ne ya haɗu biyu sama na zubar da ruwa ƙasa ita ma tana kulkulo na ta falta kalma'u ala amrin karkudir to ita ƙasa aka ce ta haɗe nata ita kuma sama aka ce ta tsira zubar da ruwa wadda wannan yana nuna mana ƙudura ta ubangiji subhanahu wata'ala kaga dai sama da ƙasa suna daga cikin jamadat amma ubangiji ta'ala ya musu magana domin shine ubangijin da ya ba komai ikon yin magana kamar yadda fata ta kafirai za ta yi magana a ranar kiyama kafirai su ce me yasa kuka ba da shaida akan fata da gabbai za su faɗa an daƙana Allahu allazi an daƙa kulla shay ubangijin da ya sanya komai yayi magana shine ya sanya mu yin magana a yau to shine anan yace aqli i ay amsiki ma'ana ki rike ki tsede ruwan ki kenan wanda kike zubarwa wa farat tanur an gane ko shine da yake cewa fa iza jaa amruna wa farat tanur wa farat tanur shine yace ai naba alma'u ai ruwa ya bubbugo at-tanur wato shine tanda ko kuma ka ce fur inda ake gasa burodi kenan shine ake kira tannur don haka tanda ita ma wadda ake toya waina ana kiranta tannur shine yace wa fara tannur wato ruwa sai ya bubbugo shine ma'anar wa fara tannur wa qala ikrima wato ikrima wanda ɗaya ne daga cikin almajiran abdullahi dan abbas shine ya fassara at-tanur yace wajhul ardi wato fuskar kasa kenan shine ma'anar wa farar tanur fuskar kasa sai ta ringa bubbugar da ruwa wa qala mujahid mujahid ibnu jabr ya faɗa game da fadar Allah subhanahu wata'ala game da jirgin annabi nuhu wastawat alal judi shine sai yace aljudi jabalun bil jazira wani dutse ne a cikin jaziratul arab an gane ko shi jabalul judi sai ya ce da'ab a can cikin suratu gafir kenan mislu da'abi qaumi nuhin da'ab shine yace ai mislu halin kwatancin hali domin aka ce da'ab shine ada wa dabi'a an gane ko kamar a ce al'adar mutum misla da'abi qaumi nuhi shine yace da'ab ai mislu hali sannan fadar sa inna arsalna nuhan ila qaumihi ana anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim malan sai yace ila akhir sura har zuwa karshen sura tun daga farkonta har karshen ta kissa ce ta annabi Nuhu alaihi salam da gwagwarmaya da ya sha wato tsakanin shi da mutanensa an gane ko akan ta Allah subhanahu wata'ala da bauta da haka idan kana so kaga kissar annabi Nuhu alaihi salam kissa cikakka to koma cikin wannan sura ta musamman suratul nuh amma tare da cewa wurare daban-daban a cikin alkur'ani Allah ya kissanta mana kissar annabi nuhu haka in ka koma farko cikin suratul a'raf an gane ko cikin suratul a'raf akwai kissa ta annabi nuhu da mutanansa haka ka zo cikin suratul yunus kuma ka zo cikin suratul hud bayan suratul hud daga nan kuma sai ka gangaro sai ka zo wato can cikin suratul shu'ara ko kuma kafin suratul shu'ara a cikin suratul mu'minun haka a cikin suratul shu'ara haka in ka zo cikin suratul ankabut an gane ko haka cikin suratul safat sannan kuma ka zo wato cikin suratul kamar sannan kuma ga sura ta musamman suratul nu a dukkan waɗannan surori ubangiji subhanahu wata'ala ya kissanta mana kissa ta annabi nuhu sannan sai yake cewa da fadarsa watulu alaihim naba anuhin ubangiji ta'ala yake fada gabawansa annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam da duk wani mabiyi nashi wanda ya tsaya matsayinsa har zuwa kiyama ubangiji ta'ala ya ce watulu alaihim naba anuhin wato karanta musu labarin annabi nuhu iza qala li qaumihi lokacin da nuhu ya faɗa ga jama'arsa yace da su ya qaumi ya ku jama'ata in kana kabura alaikum maqami in har wato matsayina a cikin ku tsayuwata a cikin ku ma'ana ya girmama a kanku ma'ana kasancewar da nake a tsakaninku lamarin ya girmama a kanku kuna ganin cewa na takura muku na kuntata muku wata zikiri bi ayatin lahi da galgadin da nake yi muku da ayoyin ubangiji na to fa alallahi tawakkaltu kusan da cewa ni dai ga ubangiji na na dogara ba ga wani ba fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ku hada wato lamarinku wa shuraka'akum da duk wasu abokan tarayyar ku wanda kuka maida su a matsayin kishiya ga ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana duk wani abu da za ku iya yi na kulle-kulle ku yi sun malaya kuna amurkun alaikun gumma kar kuma lamarinku ya zamanto a ɓoye an gane ko kar ma ku ɓoye komai ku fito fili ku yi ya ce sun makazo ilayya walatun ziro ya ce sannan ku kashe ni ya ce kar ku saurara mun daidai da kyautawar ido ya ce fa in tawallaitun fa ma sa'altukum min ajr in har kun juya baya kun ki karbar sakon da nazo muku da shi to ku tabbata dai ni dai ban tambaye ku wani lada balantana ku samu wani uzuri da za ku ce a wani abun hannunku na nema shi yasa kuka ki gaskata na a matsayin manzo a fa ma sa'altukum min ajr ni ban tambaye ku wani lada akan isar da sakon ubangiji na in ajriya illa ala Allah ladana bai zamanto ba face na ga ubangijin da ya turo ni don haka wa umirtu an akuna minal musulmi an umarce ni na kasance daga cikin masu meka wuya da ji da bi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a takaice wannan aya ita ma da malam ya zo da ita ko mu ce waɗannan ayoyi biyu wato kissa ce ta annabi nuhu alaihi salam yadda dai ƙarshe dai ga yadda lamari ya yi kamari tsakanin shi da mutanensa sannan malam sai ya biyo mana baya da hadisai hadisi na farko hadisin salim ibn abdullah ibn umar ke faɗa mahaifinsa wato abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda ke faɗa ƙamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fin nasi wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tsaya a cikin jama'arsa fa'asana alallahi bima huwa ahalu yayi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa da abin da ya cancanta wato na yabo wanda wannan ladabi ne daga cikin ladubba na huduba ko mu ce wa'azi farko mutum ya buɗa da yabo da jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma saƙon da yake son ya isar sai ya biyo baya. sun mazakarar dajjala sannan maza Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ambata ma jama'a wato lamarin dajjal. lafazin dajjal sigatul mubalaga ne an ciro shi ne daga addajilu idan aka ce addajilu shine dai attamwi wato rufa-rufa kenan an gane rufa-rufa ƙarya ce a ɓoye abu wanda yake mara kyau a ƙasa a zahiri sai a bayyana abu mai kyau shine asali addajil don haka in aka ce dajjal tacaccen makaryaci kenan faƙala sai manzon Allah ya faɗa ya ce inni la'unzirukumuhu lalle ku san da cewa tabbas ni ina galgadinku ina tsoratar da ku game da lamarin almasihu dajjal za Allah ya ce wa ma min nabiyyin babu wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya turo gaba daya har aka zo kaina ni cikamakin annabawa da manzanni manzo Allah ya ce illa anzara qaumahu face ya galgadi jama'ansa kowane annabi ya galgada jama'arsa game da fitina ta almasihu dajjal maza Allah sai ya ce laƙada an zara nuhun ƙaumahu ya ce tabbas annabi nuhu alaihi salam ya galgadi jama'arsa game da fitina ta dajjal walakin ni a lakum fihi ƙaunar maza Allah ya ce kusan da cewa ni zan faɗa muku wata faɗa game da shi almasihu dajjal lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi babu wani annabi da ya taba faɗa ma jama'arsa an gane ko a dukkan galgadin da annabawan Allah suka ma jama'ar su game da fitina ta almasihu dajjal ba wanda ya taba faɗa musu wannan faɗa in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ta'lamuna annahu a'war kusan da cewa shi almasihu dajjal manzo Allah yace mai ido ɗaya ne lafazin a'awar minal awar ne idan aka ce awar shine wato ido ɗaya kenan in aka ce a'awar mai ido ɗaya namiji idan mace ce ce sai a ce aura shine manzo Allah ya ce ta'alamuna annahu a'awar kusan da cewa almasihu dajjal manzo Allah ya ce mai ido ɗaya ne ido ɗaya gare shi kamar yadda yake cikin wata riwaya ingantacciya a idanun nasa wani idan ne a makauce idansa na dama kamar yadda yake faɗa innahu a'awaru la'aini liyumuna manzon Allah yace shi dajjal wato idansa na dama manzon Allah yace makaho ne a shafe yake sai yace ka anna ainahu inabatun qafiya idan nasa manzon Allah yace ka ce wato kwayar inabi ce wato wadda ta motse kenan ruwan ya turare ta motsi haka kwaye haka idan yake idan aka ce inabi dai shine reza to kamar yadda ka san yani na ya bultsu ruwan ya wannan haka idan yake manzo Allah sai yake faɗa wa anna Allah laysa bi'awar lalle ubangiji mai girma da ɗaukaka wato ba mai idadu ba mai ido ɗaya bane ubangiji ta'ala yana da idanu biyu idanun da suka dace da girmansa me yasa saboda shi dajjal idan ya zo fa zai yi da'awar rububiyya zai yi da'awar cewa shi Allah ne wanda kuma akan wannan fitina zai fitinci wasu su yadda da shi a matsayin cewa Allah ne kuma su bi shi saboda daman kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu labari daga can gabacin duniya da jihar zai kullo idan lokacin kullowar shi ta yi kuma zai zo da zage-zagen shi ɗan rikiye shi yahudawan asbahan maza Allah ya ce dubu saba'in suna biye da shi wanda yahudawa su ne rundunar da jihar damar runduna ce ta shaidani to don haka a nan maza Allah salalai salama ubangiji ta'ala ya masa wahayi ya bayyana masa sifa daga cikin sifofin dajjal dan haka manzon Allah ya siffanta mana ta yadda zamu gane shi ido ɗaya gare shi idan shi na dama manzon Allah ya ce a shafe yake ma'ana makaho ne yadda ka san inabi kwayar inabi nunanna wadda ta bultsu ruwan ya turare sai kwayar haka idan nashi yake kuma bugo da ƙari manzon Allah ya faɗa mana a hadisi sahihi cewa an rubuta a tsakanin idanunsa kafun fa'un ra'un a wata riwaya an rubuta kafir haka yake rubuce a tsakanin idanun dajjal maza Allah ya ce mumini da wanda ya iya karatu da wanda bai iya karatu ba maza Allah ya ce daga ya gani zai gani amma kafiri da munafiki komin iya karatunsa in ya gani ba zai iya karantawa ba da haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta idanu idanu biyu waɗanda suka dace da girmansa inda manzo Allah ya faɗa ya ce wa anna Allah laysa bi'awa ubangiji ta'ala ba mai ido ɗaya ba idanu biyu gare shi wanda suka dace da girmansa sannan malam ya zo da hadisi na gaba a baban hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala uhaddithukum hadisan anid dajjal manzo Allah ya ce ku saurara ina ba ku labari labari game da almasihu dajjal ma haddasa bihi nabiyyun qaumahu babu wani annabi da ya ba mutanansa irin wannan labari da zan ba kuma za Allah ya ce babu wani annabi da ya faɗa ma jama'arsa bayanin maza Allah ya ce innahu awar shi almasihu dajjal manzon Allah ya ce mai ido ɗaya ne wa innahu yaji'u ma'ahu bi misali jannati wan nar in lokacin zawwarsa tayi manzon Allah ya ce zai zo tare da shi akwai kwatancin aljanna da wuta an gane ko zai zo da aljannar shi da wutarsa fallati ya ƙulu inna aljanna manzan Allah ya ce wanda yake ce muku cewa ita ce aljannarsa manzan Allah ya ce karku yadda hiyan nar ita ce wutar ita ce ainihin wutar an gane ko amma wanda ya ce ita ce wutar to kuma ita ce aljannar wanda wannan fa yana daga cikin fitina ta almasihu dajjal wanda sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsirata ga wuta ga aljanna tare da shi aljannar shi wuta ce wutar shi kuma ita ce aljannar wanda yana daga cikin fitinar mazala sallallahu salama kamar yadda ya faɗa a hadisi sahihi take yanke zai ce sama ta yi ruwa sama ta zubar da ruwa ya ce ƙasa ta fitar da tsirrai take yanki za ka ga tsiro ya fito kuma ya ba ƙasa umarnin cewa duk abin da yake cikinta na gwalagwalai zinare da azurfa da lu'ulu'u ta watso shi ƙasa za ta watso su kuma a gaban jama'a zai raba mutum biyu ya sanya si zarto ya raba mutum biyu mutum an gane ku za a zo masa da mutum ya sanya si ya raba shi biyu kuma take yanke ya hada shi ya rayar da shi kuma kwana arba'in zai yi a doron ƙasa wannan kwanuka arba'in da zai manzan Allah ya ce duk wani gari birni da ƙauye duk faɗin duniya ko ina sai ya saka ƙafashi amma banda makka da madina domin makka da madina manzala sallallahu salama ya ce akwai mala'iku suna gadin kowace kofa daga cikin kofofin makka da birnin madina da bulala wadda take ta wuta da zaren ya tunkaro makka ko madina mala'ikun allah za su kore shi ya yi gaba a cikin kwana arba'in zai zagaye duniya gaba ɗayanta amma a cikin waɗannan kwanukan arba'in manzan Allah ya ce akwai yinin da tamkar shekara yake yini ɗaya ne amma tsawon shekara guda yake wani wunin daga cikin kwanukan nashi manzan Allah ya ce tamkar wata yake wani yinin shi kuma tamkar sati wani sauran yinin kuma kamar sauran yini ne wanda yake na yau da gobe wa manzala sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana tafiyar shi saurinsa yadda ka san jida idan aka ce jida girgije wanda iska take kadawa bayan an yi ruwa zaka ga wani farin girgije wanda iska tana kada shi da sauri yana tafiya to haka tafiyar dajjal take zai zagaye duniya gaba ɗayanta wanda dai a ƙarshe za su haɗe da annabi isa alaihi salam a birnin sham a wata kofa ana kiranta da suna babu lut domin annabi isa alaihi salam zai sauko a ranar juma'a bayan la'asar tsakanin fuka-fukan wasu mala'iku biyu zai sauka hasumiya ta wani masallaci a birnin sham idan ya sauko za a yi masa tayin limanci a gane ko lokacin nan mahadi shine jagora ta muminai annabi isa alaihi salam zai iya karɓar wannan tayi mahadi zai wuce gaba ma jama'a sallah bayan haka annabi isa zai ci gaba da neman dajjal to za su haɗe da dajjal a wata ƙofa da ake kiranta babu lud a birnin sham suna haɗewa take yanke dajjal zai narke tamkar yadda dalma take narkewa idan an saka ta cikin wuta yadda ka san alminiyon in ya sha wuta yake narkewa to haka dajjal zai narke Allah zai hutatar da muminai game da bala'insa da musibarsa to shine dai a takaice waɗannan bayanai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya mana babu wani annabi da ya ma annabawansa wannan bayani a cikinsu shi ne ana mazala salarin salama yake cewa tare da shi akwai kwatancin aljanna da wuta wadda yake faɗa cewa aljannar shi ce manzan Allah ya ce hiyan naro ya ce ita ce ainihin wutar sai ya ce wa inni unzirukum kama an bihi nuhun kauma manzan Allah ya ce ina galgadinku game da sharrinsa da fitinarsa kamar yadda wato annabu nuhu alaihi salam ya galgadi jama'arsa don haka aka sunanta mana addu'a a ƙarshen kowace sallah ta farilla wanda addu'ar ta kunshi neman tsari da kariya game da fitina ta almasihu dajjal Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات سنة حديثي نقبا حديث أبو سعيد الخدري الله يقرأ ما سيدا na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya ji unuhun wa ummatuhu annabu nuhu da al'ummarsa za su zo a ranar kiyama fa yaqulu Allahu ta'ala ubangiji ta'ala zai faɗa ga annabu nuhu ya ce masa hal ballagta shin ka isar ma mutanenka saƙon da na turo ka da shi faya ƙulu na'am airab annabu nuhu zai ce ya ubangiji na kwarai tabbas kwana isar musu da saƙonka wanda daman wannan sifa ce ta annabawan Allah isar da saƙon Allah annabawan Allah ba sa ha'intar Ubangijinsu su yi rufa-rufa su ɓoye wani abu. Iya abin da Allah ya ɗora musu na saƙo sun isar ma jama'a babu ƙari babu daki. Kamar yadda Allah ya shaida akan haka, allazina yuballighuna risalatin lahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Waɗanda suke isar da saƙonnin Ubangijinsu sune manzanni ubangijinsu suke tsoro ba sa tsoron kowa daga cikin mutane shi ne aisha Allah ikara mata yadda take faɗa take cewa in har a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya ɓoye wani abu wanda yake na wahayin da Allah ya yi masa to da ya ɓoye wannan kissa wannan al'amari wato na zai dubuna harisa an gane ko ubangiji ta'ala yake faɗa wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa Allahu ahqqu an takhshahu to shine anan al ubangiji ta'ala zai ce da annabi nuhu hal ballagta shin ka isar ma jama'arka sakon da na turo ka da shi annabi nuhu zai bada amsa ya ce na'am ay rabb kwarai ya ubangiji na tabbas na isar musu da sakonka faya ƙulu li ummatihi ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga al'ummar annabu nuhu jama'arsa ya ce halban lagakun shin wai nuhu ya isar muku da saƙon da na aiko shi da shi faya ƙulu na la sai su ce a ma ja ana min nabi mu babu wani annabi da ya zo mana yadda suka zamanto makaryata a nan rayuwarsu ta duniya to haka a ranar kiyama wasu a iya wautar hankalinsu suna ganin cewa yadda suka ɓoye ma bayan Allah a nan suka yi karya suna tsammanin cewa za su iya ɓoye ma Allah subhanahu wa ta'ala wani abu ainihin munafirci kenan shine yake cewa yawma yab'asuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay sai ce ala innahum humul kadhibun to haka shine anan Allah zai tambaye su wai shin Nuhu ya isar muku da sakon da na turo shi da shi za su faɗa ma ubangiji subhanahu wata'ala su ce la a a bai isar ba ma ja ana min nabi mu kwata kwata wani annabi ma bai zo mana ba faya ƙulu li nuhin ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga annabu nuhu ya ce man ya shahadu laka wane ne zai maka shaida tunda kai ka faɗa ka ce ka isar musu su sun ce baka isar musu ba to ina shaida kamar yadda manzo Allah ya faɗa albayyinatu alal muddai wal yaminu ala man ankar duk wanda yayi da'awa ya kawo karan cewa an masa kaza sai a ce to kawo shaida wanda yayi musu shi kuma sai a rantsar da shi in har shi wanda ya kawo kara bai kawo shaida ba an gane ko farko in mutum ya ce an mun kaza to sai a ce ina shaida in ya kawo shaida aka tabbatar da shaida ce ta gaskiya to alkali kawai sai zartar da hukunci in ya ce baya da shaida to shi wanda aka kawo kara sai a rantsar da shi to shine anan ubangiji ta'ala zai faɗa ga annabi nuhu sai ya ce masa man yashhadu laka wane ne zai yi shaida gare ka cewa ka isar fa yaqulu annabi nuhu alaihi salam sai ya ce muhammadun sallallahu alaihi wa sallama wa ummatuhu annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in shi da al'ummarsa annabi nuhu ya ce su ne shaidata cewa tabbas na isar ma jama'a ta saƙon da aka turo ni da shi a lokacin nan fata shahadu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ba da shaida a gun ubangiji subhanahu wa ta'ala annahu qad ballaga cewa tabbas annabi nuhu ya isar ma jama'arsa sakon da aka aiko shi da shi wa huwa qawluhu jalla dhikru shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake fada wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ubangiji ta'ala yake fada haka lamarin yake mun maida ku ku mabiyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama al'umma ce wasaɗan wadda take wato adilar al'umma. litakunu shuhada a alan nasi don ku zamanto shaidu ga mutane a ranar kiyama kenan ku zamanto ku ne shaidu na annabawan Allah cewa sun isar ma mutanensu saƙon da aka turo su da shi. wannan yana nuna cewa mu wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mu ne shaida akan kowane annabi cewa ya isar da saƙon Allah shin ita shaida mutum yana iya yin ta ga abin da baka ji ba baka gani ba mu mun ji mun gani ta ina muka ji muka gani ta hanyar alkur'anin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo mana da shi labari ne na gaskiya ta nan muka san cewa annabawan Allah sun isar ma jama'ar su saƙonnin da Allah subhanahu wata'ala ya turo su da shi don haka za mu zamanto mu ne shaida ga kowane annabi a ranar kiyama wanda shaida kwa ba ta kowa ba ake karɓa sai wanda yake adali don haka wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da fadala ta wannan al'umma wannan al'umma ita ce fiyayyar al'umma al'umma ce wadda take adila sannan malam sai ya zo da hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ikara masa yadda yake faɗa kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi da'awa ya ce wani lokaci mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata gayyata da aka yi mana gayyata ce ta walima an kawo abincin walima an aji farufi'at ilaihi zira sai aka ɗauko ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato naman karfata idan aka ce azira shine karfata duk ana a jikin dabba ba naman da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake so sama da naman karfata an gane ku manzan Allah ya fi son shi to sai aka ɗauko masa aka bashi wa kanat tujibuhu naman karfata na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fanahasha minha fanahasa minha nahasa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tisga an gane ko ya tisgi nama bayan ya tisga wa kala sai manzan Allah ya faɗa sai ya ce ana sayyidun nasu yau malkiyama kusan da cewa ni ni ne shugaban mutane gaba ɗaya a ranar kiyama kuma ba dan alfahari ba kamar yadda yake cikin wata riwaya ya ce wala fakar ba ina faɗa ba ne dan alfahari ni ne shugaban jama'a gaba ɗayansu a ranar kiyama kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah ya faɗa ya ce babu wani annabi tun daga Adam da wanda ke bayan annaba Adam har aka zo kaina gaba ɗayan annabawa da manzanni manzon Allah ya ce suna ƙarƙashin tuta ta a ranar kiyama saboda shine Allah zai damƙa masa wata tuta wadda ake kiranta liwa'ul hamd sai manzon Allah ya ce halataduruna biman ya jima'u Allah la'awwali na wal'afiri na fi sa'idin wahid shin wai kun yi sanin a inda Allah subhanahu wa ta'ala wato game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake haɗa al'ummu na farko da na ƙarshe fi sa'idin wahid a cikin fuskar ƙasa ɗaya a fili guda Ubangiji ta'ala zai haɗa farkon duniya da ƙarshenta gaba ɗaya tunda a ran nan ƙasa gaba ɗayanta an yi liburkinta ba tudu ba kurai kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu ɗaha shi ne yake faɗa wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifu harabbi nasfa fa yadhruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta duk wani tudu da kurami babu shi duwatsu Allah ya narkar da su sun zama taukar auduga sun tashi sun tafi gine-gine Allah ya rusa ƙasa ta yi libir to a fili guda ubangiji ta'ala zai haɗa al'ummu na farko da na ƙarshe shi ne maza'ala salalai salama ya ce fa yi busiru humin nazir duk wani mai kallo yana ganinsu babu abin da yake ɓuya an gane ko gaba ɗaya sai ya ce sannan wa ya su maƙuhumun daɗi duk wani mai kira kuma yana jinsu kira ɗaya tak za a yi amma kowa sai ya ji wata dunu minhum shams rana za ta kusanto daidai da wato kawunan jama'a kamar yadda ya zo a wata riwaya tsakanin ƙwallon rana da kawunan jama'a manzan Allah ya ce gwargwadon mil aka tambayi marwacin hadisin shin manzan Allah yana nihi da mil rata na tafiya wanda in aka ce mil wato mitar dubu da ɗari biyar ne kenan kilo ɗaya da rabi shine mil ko kuma manzan Allah yana nihi da mil wato ita ce muciya ta sanya kwalli wannan ɗan kara wanda ake sanya kwalli a larauci sunan shi mil daidai da kawunan jama'a haka za a kusanto da kwallon rana shiɓi ya haɗa jama'a wani ya kawo masa idansa wani ya kawo masa gwiwa wani ya kawo masa tsatso wani sai ya masa linzami kuma bayan jiɓin ya yi nutso cikin ƙasa kamar yadda wani dan uwa yake faɗa a iya hashashen bature tsakanin ƙwallon rana da kawunan jama'a a yau tafiya ce wai ta kilomitar miliyan 160 a hashashen bature yana iya dacewa kuma yana iya kuskurewa to a ranar kiyama daidai da kawunan jama'a za a santo da ita to shi ne mazala saladar salama ya ce wa ta dunumin humushinsu rana za ta kusanto su ba ya ƙudu ba abun nasu wasu daga cikin jama'a za su faɗa a lokacin da tsayuwa ta yi tsayuwa bala'i ya yi bala'i za su faɗa su ce alata rauna ilama an tumfihi shin jama'a ba kwa ganin yanayin da kuke ciki ilama balaga kun ba kwa ganin yadda wahala ta kai matuka da ku ala tanzuruna ila man yashfa'u lakum ila rabbikum yanzu ba za ku yi nazari ku binciko wanda zai nema muku alfarma ya nema muku ceto a gun ubangijinku a rabe hukunci kowa ya san matsayinsa fa yaqulu ba'dun nas wasu daga cikin mutane za su faɗa su ba da shawara su ce aje abukum adam ai ga babanku annabi adam fayatunahu a lokacin nan jama'a za su je gun annabi adam fayaquluna su ce da shi ya adamu ya kai adam anta abul bashar kai ne uban dukkan wato wannan mutane anta abul bashar kai ne uban mutane gaba daya khalaqaka Allahu biyadihi saboda darajar da Allah ya maka da matsayin da ya maka da ya tashi halittarka da hannunka da hannunsa mai girma da ɗaukaka wato ya halicce ka an gane ko da Allah ya tashi halittar annabi Adam alaihi salam ubangiji ta'ala ya halicci annabi Adam da hannunsa shine za su faɗa masa su ce khalaqakallahu biyadihi Allah ya halicce ka ne da hannunsa wanda ya dace da girmansa a nan akwai tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta hannu hannu wanda ya dace da girmansa wa nafaka fika min ruhihi sannan ya busa maka rai daga cikin rayukan da ya halitta an gane ko kamar yadda ya faɗa fa'iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidi wa amara al mala'ikata fasajadu laka ya umarci mala'iku cewa su duka su yi maka sujada wa askanaka aljannata kuma ya zaunar da kai aljanna wannan duka ana ziga annabi adam alaihi salam ana jinjina masa a irin matsayin da Allah ya masa an gane ko domin ya wuce gaba ya je ya nema ma jama'a alfarma a gun Allah subhanahu wa ta'ala a rabe hukunci kowa ya san matsayinsa sai su ce da shi ala tashfa'u lana ila rabbik ya adam yanzu baka cece mu ba a gun ubangijinka ala tarama na hannu fihi wa ma balagana shin baka ganin abin da muke ciki na tsanani baka ga yadda wahala ta kai matuka da mu fa ya kulu annabi adam sai ya faɗa yana mai ba da hamzari sai ya ce rabbi gadiba gadaban lam ya gagab qablahu misla a yau fa ubangiji na ya yi fushi fushin da bai taɓa yin kwatancinsa gabanin haka a nan akwai tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta fushi fushi wanda ya dace da girmansa kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin alkur'ani ayoyi sun wuce a lissafa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin su wane ne Allah ya musu fushi su ne yahudu waye musu fushi shine ubangiji mai girma da ɗaukaka haka ya faɗa a can innal ladzina takhazul ijla sayanaluhum ghadabu min rabbihim wa zillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzil muftarin da sauran ayoyi waɗanda sun wuce a lissafa sai yace wa nahani ani shajara ubangiji na ya hane ni game da wata itaciya fa a saitu sai na saba masa ba ci ba da sunan ci ba kusantar ta ma ubangiji ta'ala ya ce kada na yi kamar yadda ya faɗa wala ta ƙarraba hazihi shajarata fa takuna min az-zalimin wa nahani an shajara ya hane ni game da wata itaciya fa a saitu na saba masa don haka adam ya ce nafsi nafsi ni ma yau dai ta kaina nake ta kaina nake ban san ba menene mafitata izhabu ila gairi ku je gun wani ba ni ba izhabu ila nuhi ku tafi gun annabi nuhu an gane ko ya musu isharar cewa su je gun annabi nuhu alaihi salam fa ya'tuna nuhan za su je gun annabi nuhu alaihi salam fa yaquluna su ce da shi ya nuhu ya kai nuhu anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi kai ne farkon manzanni wanda aka turo zuwa ban ƙasa kai ne manzo na farko wanda Allah ya turo wasammaka Allahu abdan shakura kuma ubangijin da ya aiko ka shine ya rada maka suna cewa abdan shakura bawa mai matukar godiya amma tara ila ma na hanufi ya nuhu baka ganin yanayin da muke ciki na bala'i da musiba ala tara ila ma balagana baka ga yadda wahala ta kai matuka da mu ala tashfa'u lana ila rabbik yanzu ba zaka cece mu abun ubangijinka fa yaqulu annabi nuhu sai ya fada sai ya ce rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu misla wala yaghdab ba'dahu misla ubangiji na a yau yayi fushi fushin da bai taba yin kwatancin sa kafin yau kuma bayan wannan yini ba zai taɓa yin wani fushi wanda ya kai irin fushin da ya yi a yau annabi nuhu sai ya ce nafsi nafsi ni ma dai ta kaina nake ta kaina nake ba zan iya ba sai ya ce eh tun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ku je gun annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah ya ce fa ya atuni jama'a za su zo mun idan suka zo gona kai tsaye zan ba su tabbacin cewa ni zan iya shiga gaba na nema musu alfarma da ceto a gun ubangiji subhanahu wata'ala maza Allah ya ce fa asjudu ta hatal arshi sai na tafi na yi sujada a kalkashin al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda yake cikin wata riwaya mazan Allah ya faɗa ya ce ubangiji ta'ala zai lakanta mun wani yabo da jinjinawa nashi yaban da Allah bai taɓa lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa mazan Allah zai yabo ubangijinsa ya jinjina masa a ƙarshe za a ce da shi a ce ya muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam irfa ra'asar dago kanka washfa tushaffa nemi ceton duk wanda kake so za a karbi cetonka wasal tu'uda roki duk abin da kake so za a baka an gane ko kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah sai ya faɗa ya ce al'ummata ya ubangiji na al'ummata ya ubangiji na a lokacin nan ubangiji subhanahu wata'ala da mala'iku zai zo da mala'ikunsa fagen alkiyama zawwa wadda ta dace da girmansa domin rabe hukunci tsakanin bayansa kamar yadda ya faɗa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Muhammad ibn Ubayd yake cewa la ahfazu sa'irahu sauran hadisin yace ban kiyaye ba an gane kuma ya zo mana kenan da wannan riwaya tare da cewa akwai riwaya mai tsawo wannan akwai takaitawa a cikinta anan dai a takaice ya zo da wannan riwaya saboda wannan gaba annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda kissar shi ce a cikin baba sana hadisi na gaba hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta fadar Allah subhanahu wataala fa halimin muddakir sai yace misla qira'atil amma wato kwatancin karatu na gama gari an gane ko shine mudzakir wato bizzali kenan muddakir biddal ita ce kenan kira'a ta amma asali kenan muzzakir an gane fahalin min muzzakir kamar yadda zamu iske a cikin kitabun tafsir a cikin tafsiru suratul kamar na insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك